الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساك حدوى أدرسنا توجيه القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تعصيلا وتطبيقا وان وانا شيني مجلس مكوز ممو نا تريدا تلاتين كينا أدرسنا دقبات مكي كرشان توجيهنا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كو سورة القتال آيوكما آه كو آيان زوزا متاشي آه سورة الفتح آيات abin nan aya ta shidda ta shidda aya ta shidda amma dole karatun ba zai hito ga fili ba sai an koma aya ta hudu an gane ko yawwa inda Allah ce huwa allazi anzala sakinata Allah shine wanda anzala allazina yana nufin shi kadai ne anzala sakinata ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai an gane ko galibin abin da ya shahi zuciya Allah sai shi bar shi da kanshi da an ka sai yakin bada sai Allah ya ce wala ikumi idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum sai ce ni fasabbitu alladhina amanu kaga da sai ce su tabbatar da zukatan mu'minai amma sai ce ni sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ba wajen jefa tsoro sai ce shi na da jefa tsoro haka nan natsuwa sai ce shi zai jefa natsuwa da kanshi saboda abin da ke da alaka da zuciya sai a bar shi ga Allah malam ismahu yace to huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina Allah ne ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'minnai liyazdadu imanan ma'a imanihim don su ƙara imani tare da imanin su wannan nuna imani shi na karuwa yadda kahirci ga karuwa shi ragu haka na musulunci imani shi ga karuwa ya ragu aqida ta ahlus sunna ko yace ni innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan kaga ta kara musu imani wanda ce imani bai karuwa kaga wannan hayaniya da shi ko ba karan bane wallazina hata da zadahum hudan wa atahum taqwahum ko imani yana karuwa mun gane ko haka kahirci shi na karuwa shi ma Allah ramma sai ka iske wani kahiri ya wani kahiri kahirci ko ko kahircin shi na jiya to na yau ya yi shi duk ana samun wannan ina fata mun ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون القرآن أنت sai Allah ce walillahi junubus samawati wal ard rundun runduna ko runduna runduna kenan na sammai da kasai dan wal ard nan ba kasa guda ake ba da kasai gaba dai na Allah ne shi kadai dan babu wanda za ta runduna in ba ta Allah ko ba ka da muni duk wata runduna da ka gani ta wata malamin sahu mutanen da aka ce rundunar wani rundunar wani duk rundunar wata Allah ta wanda ya ce a a ai runduna wani mai mulki cewa ai sojojin shi da yan sandan shi nashi na ha wallahi kare haka ne dalili ba kai ka halice su ba na biyu kuma suna iya zama su yi taro su ce kai mutumin da ya kamata mu aje shi kawai sai su yi taro kana hitowa sai ce kai mun hidda ka inda naka na so na hidda ka wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman mai ilimi hakiman kuma Allah mai cikakken ilimi mai mai cike da hikima don al'amuran Allah akwai hikima a cikin su umurni da hadi mun gane nan ko kana wala mai zal inji malaman zauri to Allah ya yi haka li yudkhila al mu'minina wal mu'minati jannatin in ka gara maka kaddara Allah ya sabkar da littafin shi ko Allah ya sabkar da natsuwa da sauransu da yi ka kaddara abin da ya dace li yudkhila al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar da Allah ya sanya muminne maza da muminne mata aljannat aljanna daban-daban tajrimin tahti al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin su khalidina fiha suna wadanda an kaddara ma da wama a cikin aljanna alramma mu'mini yawmin minatati khalidina bai ce kuma khalidatin ba su mata masu da wama eh a taglili na an kai to wayu kaffira anhum sayyi'atihim sai Allah ya kankare musu munana ayyukan da sun ka aikata bai cewa sai ya ata yin da ba kuma ya ce wal mu'minati nan ma minan an kai a taglibi na ko wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan a wajen Allah rabo ne mai girma Allah ya sanya mu daga cikin su to Allah kuma yayi haka wa yu'azzibul munafiqina Allah ya azabtar da munafikai mata ai munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata ko ba ka da bari bai ce wal munafiqata ba kuma yace yu'azziba ya maf'ul bihi kuma fata yake dauka oh jam'u taksirna jam'u muannath salim yunsabu wa yujarru bil kasrati kenan yunsabu bil kasrati niyabatan anil fatha wal mushriki wal mushrikati Allah ya azabtar da mushrikai maza da mushrikai mata adhanni billahi dhanna saw masu yi ma Allah mummunan zato malam misbahu kenan wanda duk gaban mummunan Allah zato to shi na cikin hatsari kenan mumini ne yake ma Allah kyakkyawan zato shi yasa manzo sai ce la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah ka fitar Allah zato to sai Allah ce min alaihim da'iratu sau'i ko ba garan bane alaihim ya tabbata akan su da'iratu sau'i musiba da'ira asalin shi da'ira abin da ke cewa daga dara ya duru sai a ce ismul fa'il da'ir mace kuma sai a ce da'ira to da'iratu sau'i kenan an gane ko mummuna asalin shi ad-da'ira sayyi'a ne mummunan musiba wanda ke kewayowa tunda Allah ce wa yaqulu alladhina abin nan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin fa tara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira ay da'iratu zamani saboda musibar zamani ce wai wata ce to shi bai son jaraba ta zo mai kuma Allah ce sai ya jarabe ka ko fir'auna sai da Allah ya jarabe shi wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina zamanin fir'auna an taba yunwa a alqur'ananci don haka don an yi yunwa zamanin wani mai mulki komi gaskiya ta yi ana iya ayi yunwa don Allah ya jarrabe mutane komi kuma rashin adalci shi kuma Allah yana yi don a jarrabe su an gane ko to alaihim da'iratu sau'i kenan mummunan musiba wanda ke juwa ta zamani kansu za ta tabbata imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta alaihim da'iratu su'i to da sau'i dai da su'i dun mummuna ake mishi asalin fi'ilin daga sa'a ya su'una abu ya kanta maka da rai muna ganewa ko yawwa to sai malamin da suke taujihul qira'atul ashra bil qur'an a cikin suratul fathi an gane ko yawa a cikin abin da suratul fathi a safa ta abin da alaihim da'iratu sau'i a nan muskawo shi ba muskawo taujihin ta ba to da as-sau'i dai da as-su'u an gane ko duka na nufin mummuna abu kidan as-su'u mummuna as-sau'i mummuna asalin kalmar kuma daga abin da yake bakanta rai domin duk mummuna abu yana mi yana bakanta rai to wa ghadiba Allahu alaihim Allah yayi hushi da su a ganin Allah shi na hushi ba ka ce Allah bai hushi eh sai dai a ce ya Allah yake hushi sai ka barta shi Allah shi sai da yake hushi wala anahum Allah ya la'ance su ya tsine musu Allah kai wani tsari wa adda lahum jahannama kuma Allah ya musu tattalin jahannama wa sa'at masira makuma ta yi muni walillahi junudu samawati wal ard runduna ta sama da ƙasa na Allah ne ko wal ard da ƙasai wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi daga azza ya azzu azza ya izzu azza ya uzzu hakiman Allah kuma subhanahu wa ta'ala mai hikima ne kana wa lam yazal inda malamin zauri bai gushe ba kenan to sai kai hatara da har da Qur'ani can na farko aya ta hudu walillahi junudu samawati wal ard tajmi wa kana Allahu aliman hakima nan ko aya ta bakwai walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima kadiba can at-ta'birul qur'ani na ustazu doktor fadar saman ra'i yace to me yasa ta an kace aliman hakima nan ko an kace azizan hakima an gare ko yawwa to shi nan aliman hakima saboda an yi zancen gafara ne kuma an yi zancen sulhul hudaybiya ne da an kai sulhul hudaybiya dan inna fatahna laka fatahan mubina nan ba fatahu makka ake yi ba sulhul hudaybiya da ake yi inna fatahna laka fatahan mubina saboda da an kai sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo an kaje an kai wasu bude bude kuma musulunci ya ƙara ƙarfi sai kuma an kai fatahu makka kenan wannan duk cikin fatahu yake saboda Allah ya ƙara ba su nasarar da su samu bude makka mun gano da kyau to sai sa Allah ya ce wa kana wasu sai sun ga ah to me yasa me yasa an kawo aliman hakima ana zancen sulhul hudaybiya saboda lokacin da Allah ya ce su koma dama ai Allah musu alƙawarin za su shiga Makka la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wa aminu al-muhalliqin rusukum muqsimin la takhafun da an kace su kuma sun kace a sayyidina Umar ya ce manzo Allah ba ka ce za mu shiga ba sai ce to na ce maka wani shekara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi aski ku ba sai ya koma ya tambaye mata shi ya ce mutane ummu salama ta ga huskar shi ta dan canza lahiya sai na ce mutane su yi aski ku ba ta ce je kai aski ko da an kai manzo Allah aski sai kwata yi kaga ana karɓar shawarar mata amma inda ya dace na'am bi shurutin mu da wabi na'am na'am talibin su babu kamar Oh. to kaga nan sai an ka kawo ariman hakima don aidancin fatawa makka da Allah ya ce ku koma muna ganewa da Allah ya ce a koma laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi a'a Allah ya san lokacin da za ku yi kuma ya san hikimar da yasa ya ce ayi sulhu ku koma shi ko da aka ce wa kana Allahu azizan hakima saboda an yi zancen wayo azibal munafiqina wal munafiqati za a yi musu azaba to shi ko yin azaba ai sai ka kare mutum zaka mai azaba don wanda ya karhin ka baka mai azaba kulli guda zai ma sai ka zubi to shi ko Allah ya karhin su shi yasa an ka ce wa kana Allahu azizan hakima ka ji abin da malamai sun kace in ka ga dama ka amsa in ba baka dama bakan baka amsa eh wannan sha'ani ne wanda wanda ya zama to naka eh Allah ya ce to inna arsalnaka can cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan nan kuma babu ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce inna arsalnaka annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne muka turo ka annuri ta'zim shahidan kana mai shaida an gane ko wa mubashiran kana mai bushara an gane ko wa nadhiran kana mai gargadi an gane ko to Allah ya turo manzo li tu'minu billahi don ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wa tu'azziruhu ku karfafa shi ku taimake shi an gane ko ba wancan at-ta'zir ba na wato nagartar da mutum in yayi lahin da bai kai haddi ba wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi wa tusabbihuhu kuma ku yi masa tasbihi bukuratan wa asila safiya da marici mun gane wannan da kyau ko to idan muka duba eh, abin nan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ban sani ko mun fahimta ba yawwa suke cewa a karkashin wannan aya dama ashe nan ne tawjihin yake mun ka kai shi waccan mun ka so mu kai shi waccan aya sai suka yi cewa da an ka zo an ka ce لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرة وأصيلا سنكة قراءة ابن كثير المكي ده أبو أمر ابن العلاء البصري سنكرن تالي يؤمنوا بالله كنان إنا أصلك شاهدا مبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا كنان سنكرن تالي بالغيب an gane ko sauran kuma sun karanta litu'minu billahi wa rasulihi to sai sun ka ce dukkan qira'o'in an yi taujihin su an gane ko ita qira'atul ghaibi kenan qira'a ta ya'un ta ibnu kasir da abu amr ibn al-ala damiri yana koma ne zuwa ga mu'minina kuma ai taqaddama dhikruhum kenan asiyaqu sabiq dan ya ce mi huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim mun gane ko sannan kuma abinda zai biyo baya kamata akhara an gane ko shine da Allah ya ce mi innal ladina yubayi'unaka kaga ba a ce antum tubayi'una nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ladina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'a kaga uslubul ghaibi ita ko qira'a li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu bukratan wa asila saboda an ce inna arsalnaka kaga an ka ce ma annabi mu ne muka turo ka kenan khatara Allahu nabiyahu al-mursal Allah ya yi magana da annabi shi sun masarafa alkhitabu ila al-mursal ilayhi sannan ya juya magana zuwa ga wanda aka turo zuwa gare su kaji kowace kira'a tana da abinda yake tabbatar da ita a cikin abin mun gano wannan to to kaji yadda wato tsarin shi ke saboda kada ka tahi wajen abin nan ka ce mi yasa an ka karanta da wannan koya an kai qur'ani zo da wannan mm shi qur'ani ba ba wasa bane mun gane wannan ko to ala ayyati hal anan mun taba yin bayani wanda shi bai da alaka da tawjihul qira'at amma dai kadiba cikin al-waqf wal ibtida fi al-qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam a safa ta 187 kuma kadiba cikin fusulun fi usul at-tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar a safa ta 157 kadiba cikin at-tahrir fi usul at-tafsir a safa ta 324 karkashin wannan aya zaka ga bayanai sannan ka diba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safa ta 726 da kuma safa ta 853 na baka kyauta ruwan Allah anan da an ka ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu mun yi bayanin wannan shin duka zamiran suna komawa ne zuwa ga Allah ko ko dukkan su suna komawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sashen su yana komawa zuwa ga Allah sashen su yana komawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun kace dukkan bamirai suna komawa ne zuwa ga Allah kiran li tu'minu billahi an gane ko ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wa tu'azziruhu ku taimaki Allah ma'ana ku taimaki addinin Allah in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa tuwaqqiruhu ku girmama Allah hu din nazo tana kuma zuwa ga Allah wa tusabbihuhu kuma ku tsarkake Allah wasu ka ce a'a dukkan su suna komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li tu'minu billahi dan ku imani da Allah wa rasulihi da manzon shi wa tu'azziruhu ku taimaki manzo wa tuwaqqiruhu ku girmama shi wa tusabbihuhu ku yi masa tasbihi ba ko ai manzo tasbihi ko ba ga bari wa ake ba tasbihi Allah to wannan ya ce a'a ana yi halittu tasbihi don Allah ya ce mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiruna kaga sun yi madani da yini tasbihi malam misbahu ya ce a'a nan ba ana nufin mala'iku suna madani tasbihi ba dan tasbihi ibada ne ba a bauta ba kowa sai Allah asalin magana ta yusabbihuna Allah ko yusabbihuna lillahi allaila wan nahar suna ma Allah tasbihi dare da rana shi allaila nan dama zarfu makan zarfu zaman fita an ka shahi sai an ga musu fataha asalin magana yusabbihuna Allah ko yusabbihuna lillahi fil layli wan nahar da kenan don haka ba a maure tasbihi in ba Allah ba to kenan nan sai zaman to wa tusabbihu an ce shi ma na manzo da kaga akwai matsala sai suka ce a nan ba tasbihi na shari'a ba tasbihi na lugha in an ce sabbahu fil lugha aina zahahu suna tsarkake manzo daga abinda kafirai sun ka faɗa mai sun ce mahaukaci na sun ce sha'iri na sun ce kaza na to su wato sabbihu dan ku tsarkake manzo daga abinda mushrikai suka faɗa mishi ku kare ku da ba gaskiya ba ba zani kuma fahimta ba wasu sun ka ce a malam misbahu li tu'minu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo wa tu'azziruhu ku taimaki manzo wa tuwaqqiruhu ku taimaki manzo wa tusabbihuhu ku tsarkake Allah kowane sai a maida mishi nashi bil munasaba to kaga abinda malamai sun kace kuma na faɗa ba malamai an gane ko na faɗa ma littafan da sun kai bayani kan wannan Allah ce innal ladina yubayyi'unaka lalle tabbas waɗanda suke maka mubaya'a an gane ko mubaya'a kiran su dora hannunsu akan hannun manzo sun yarda da cewa duk abinda an ka kulla na alƙawari za su cika shi to Allah ce inna ma yubayyi'una Allah nan hasr ne idafi suna ma Allah ne mubaya'a an gane ko domin asalin mubaya'a ga manzo sun kai ta yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman su ana ruhin hannun manzo Allah sun sallama da wannan ne ahli sunna suke cewa shi tawili ana yin shi amma in akwai dalili domin ai an san hannun su bai hau hannun saman Allah ba don ya ce yadullahi fawqa aydihim ana ruhin yadu rasulillahi fawqa aydihim amma saboda shi manzo duk wanda mai mubaya a ai Allah ce ne manzo ai a hakikatan don Allah ne turo shi shi yasa an ka ce yadullahi fawqa aydihim mun gane da kyau karibacin alqawaidul musla في أسماء الله وصفاته وصفاته الأولى na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo ka'idodin tawili game da sunayen Allah ko da za a yi shi faman nakasa Allah ce duk wanda ya warware ai faman nakasa al-ahada ko fa inna ma yankusu ala nafsihi ya warware ne akan kansa don kanshi za ta kare wa man aufa duk wanda ya cika bima ahada da min da ya alkawali alaihi Allah an gane ko Imam Hafs ya karanta alai wallaha ya yi mami ha'un don ba sauran kuma sun karanta alaihi laha an gari ko alaihu alaihi hafsu alaihu laha wanda ya cika ma Allah alkawari duk dai da hidin da hu bai canza ma'ana malam misbahu wanda ya cika game da abin da ya ma Allah alkawari ko sun ka kulla ya yi alkawari da Allah fasa yi utihi ajiyar azima Allah zai ba shi lada mai girma an gari ko yawwa abin nan imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imamu ruwais wanda rawi na yaqub al-hadrami al-basri da imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fasa yu'tihi ajran azima Allah zai bashi lada mai yawa shi kuma sauran sun karanta fasa nu'tihi ajran azima za mu bashi kenan nunu lit-ta'zim kuma bi uslubi al-khitab an ce fasa nu'tihi shi ko fasa yu'tihi bi damir al-ghaibi ko ba haka ba wanda sun karanta fasa yu'tihi shine imamu rawh wanda rawi ne na yaqub da kuma imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da ibnu kasir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta fasa nu'tihi mun gane da kyau ko to yanzu yaya ne da abin nan sai malamai suke cewa in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a cikin suratu wato al-fath an gane ko yawwa a abin nan a safa ta 267 zuwa 268 sun ka ce waɗanda sun ka karanta fasa yutihi mun kawo su aiko sun ka ce an yi taujihin ta bisiyati faddamiru fiha a'idun ala lafdil jalala kidan damiri zai koma ni zuwa ga Allah almutaqaddim wanda ya gabata domin Allah ya ce wa man aufa bima ahada alaihi Allah mun ka ce hafsa karanta da haka ko to Allah dan nan fasa yutihi Allah shi ko fasa yutihi an yi ni an yi intiqali min dami min uslubil khitab ila min uslubil ghaiba ila uslubil khitab cikin qur'ani kuma akwai shi da yace wa qalu takhadar rahman walada kaga qalu takhadar rahman sun ce uslubi mi ghaib ne ba ce qultum ba sai ce mi laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba mun gane wannan da kyau yawwa to kaje da zaka taujihin ta almuhimmu dai Allah ce zai bashi lada mai girma malami suwahu na akwai abin da ake kira al-ijmal yin al-ijmal abu yazo dunkure abin nan mai girma da za a bashi ai ba a kwaɗe shi ba ko ba ka dabbar to shi nan a duniya Allah zai taimake shi a lahira kuma Allah zai bashi aljanna sai ka tattaro ayoyi to wannan shine sai mu je aya ta gaba ta sha ɗaya ita ma akwai tawjihul qira'at a cikin ta Allah ce sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi da sannu za su ce maka waɗanda an ka bari sune al-mukhallafuna al-alarma nan ba a ce wal mukhallafatu ala janibin ina suku a alaran ba ai mata ba su zuwa wajen yaki ba a farlanta musu zuwa wajen yaki ba alaran ba shi na nan matsayin shi sai Allahumma amin sai ya kulu lakal mukhallafuna nan wanga mawdu'i na na Qur'ani duk inda Allah ya ce kaza zai faru sa sa sa sa sa sai ka duba in an kawo ayar da ta nuna haka ya abku sai ka faɗe shi musarrahan in ma ba a kawo ayar ba babu ta sai ka nuna abin tabbata ya abku da Allah ya ce sai ya qulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi wadanda aka bari daga cikin larabawan kawai ba su je wajen yaki ba an bar su gida za su ce shagalatna amwaruna wa ahluna ma dukiyar mu da ƴaƴan mu sun shagalar sun shagaltar da mu ka ji abin da shagaltar da mutum mallan daga aikin addini Allah kai mu tsari ba a ce kakka ba su haƙƙin su ba amma dakka yanda su shagaltar da kai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah ko baka dan bari fastaghfir lana in ka ce ka gafar ka neman mu gafara mustaghfir lana ba don su san ba Allah yake gafara fastaghfir lana ka neman mu gafara Allah sai Allah ce to yaqulu da suna faɗa bi alsinatihim da halsunan su ma fi ma laysa fi qulubi abinda bai cikin zukatan su can cikin suratul ali imrana yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ko baka dan bari ayi hattara to kul ka ce da su fa man yamliku lakum min Allah shay'an wa zai muku wa yake mallaka muku wani abu daga Allah ai babu shi in arada bikum darran in Allah ya nufe ku da wata cuta ta same ku aw arada bikum naf'an ko ko Allah ya nufe wani amfani ya same ku ai babu wanda zai hana gudun da kuka yi mutuwa tana iske ku aina ma takunu yudrikumul mautu law kuntum fi burujin mushayyada ko ba ka nan bari yawwa to shi kenan kenan in Allah ya nufi wani abin sami su ya sami su ko na amfani ko na cuta balkan Allah bima ta'maluna khabira ko Allah ya kasance masani na game da abin kun ke aikatawa daga al-khibra ne ko ko khabiran bai baku labari daga al-akhbaru ne na fata an fahimce ni yawwa to kai har tara nan khabira aya ta abin nan aya ta 24 ita ko wa kana Allahu bima ta'maluna basira ne anan cikin suratul fath in tabe wajen harda an gane ko to masu tawjihul qira'at bil qur'an suke cewa kenan nan an kace in arada bikum darran aw arada bikum naf'a imam hamza da imam al-kisai da imam kharab sun karanta in arada bikum darran aw arada bikum naf'a to ya zamu yi da wannan mallamin subahu sai sun ka ceto taujir qira'at al-ashr bil qur'an ita wato qira'ata abin nan durran an gane ko duk qurra a cikin suratu az-zumar sun karanta abin nan qul ara'aytum in aradani Allah bi durrin hal hunna kashifatu durrihi ko ba karan bari to durrihi kenan kaga durran ya taho kaga an samu annabir kenan tamka a wata sura sannan ita ko kira'a in arabikum darran aw arabikum naf'a shige qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim a cikin suratul ma'ida aya ta 76 an gane ko yawa amma sun kace wala ya'ti ad-darru maqrunan bin naf'i illa maftuhan duk cikin qur'ani in kaga an kawo darru an kawo naf'u duk da yake ma'anar su tsaye da abdurru da abdurru to amma in dai ka ji qur'ani yace naf'u sannan ya kawo dur ko ko ya kawo durru sannan ya biyo da naf'u sun kace to da fataha da duk a alqur'anance kaf da ka ji naf'u to darru na zai biyo bayan shi in ka ji darru to naf'u da amma shi durru shi na iya zuwa shi kadai ba sai kuma fahimta ba an gane ka'idar eh wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai babu wanda yake iya kare su da abinda Allah subhanahu wataala ya so ya same su mun gane ko to an ramu mai harda alqur'ani yanzu sai mu aje wannan mu je aya ta 15 Allah ce sai yaqulu almukhallafuna an ramu waɗanda an ka bari a gida za su ce ko ba su fita fagen yaki ba mukhallafuna kenan mai harda alqur'ani can waccan aya ta 11 sai yaqulu lakal mukhallafuna ko babu laka sai yaqulu almukhallafuna kinan za su ce idan talaqtum ila maghanima idan kun kaje zuwa ga ganima an gane ko li ta'khuduha dan ku karbo wadannan ku kwaso ganima zaruna nattabi'ukum ku bar mu bi ku ana da makaji sabuwa wai wajen ganima wajen da aka fille kai ba su zuwa haka da mutane suka so kai za ka taya kai wahala ka nemo ilmi kai za ka taya kai wahala ka nemo kuɗinka an gane ko amma yanzu bayan ka ƙare neman su sai wani zai ce maka a yanzu abinda za a yi in za a rabon duki yanzu dukiyar da kai sha wahala wajen rabu ka tsaya shi zai gwada wanda za a rabu ko ko kai kai ka nemo ilimi a kai ba kai na zaka karanta suwa ba a ka shi na da kwashi gwada ba ga wanda ya kamata ka karanta su ga wanda bai dace karanta su ba ga inda ya kamata kai wa'azi ga inda bai dace kai wa'azi ba ga inda ya kamata kai wa'azi ga inda bai dace kai wa'azi ba to kai ba ka taka nemo naka ko ba ka nan bane shawara ake ba mutum da abin shi ba a ce mai ga yadda duki in ya gana ba shi dauka in bai gana ba shi bai to yuriduna Allah ya ce suna son an yi baddilu su canza ko kalam Allah magana Allah subhanahu wa ta'ala imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalif sun karanta kalimar Allah suna son su canza kalimar Allah jam'i ne na kalima shine kalim kalamu kuma nan abin nan ne ko magana ake nufi ina fata an fahimce ni ba sai kun fahimta ba eh kalam magana ake nufi sannan kuma ko ya zamanto kalam ismul mastar ne an gane ko ko kuma ya zamanto mastar ne kamar kallama yi kallimu kalaman sun ka ce mastar ne amma sun ce a ismul mastar ne ba mastar ba ne an gane ko yawwa irin shi akwai tallaka yi talliku talakan kaga ya kamata a ce tatlikan kallama yukallimu takliman wa kallama Allah Musa taklima dan ce mafi inganci a dauke shi ismul masdar ba masdar ba almuhimmu suna son su canza magana Allah kullan tattabi'una kace ba za ku bi mu ba kadhalikum kaman wancanin ku inji malaman zauri kamar haka ne qala Allah Allah ya ce min qablu tun gabani ba Allah ya faɗi cewa ba za su bi su ba to fa sayaquluna bal tahsuduna na sai a hasada muna ku kai ka gani wai wajen banza suke so a gani su bayan ko in an ka kashe mutane sun ce ai su garma da Allah sabu su kai ba wa inna minkum lamal yuwati an fa ina sabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida kaje din duniya wai wajen wahala abin so shi yasa in kaga mutum bai son ya sha wahala yana son ya sha dadi to alamun halaka son bai daga dishi ne alamun munahici da taho mu sha wahala tare da kai in dadi ya taho a ci dadi tare a sha wahala tare amma ka iske dadi in ya ta zo ka gudu ko ka ce a'a kai babu ruwanka da wahalar mutum sai dai in dadi ya zo to irin waɗannan ana taimaka musu don Allah amma ba a yarda da su malami su babu rike da kyau yanzu ka gane in ka samu makudin kuɗi duk waɗanda babu ruwansu da ka duniya suka suna son ka to ba a ce ka taimaka musu ba ka taimaka musu don Allah amma akwai mutum da ba a yarda da shi bahaushe ya ce na kwarai na kowa mugu sai mai shi in kana da kwarai kowa yana da so a ce na shi kake amma da ka zan mugu babu mai son ka Allah kai muna tsari Allah ce to bi fasa ya kula bal tahsuna Allah ce bal kanu la yafqahuna illa qalila ai ba sa fahimta ne sai kadan na fata an fahimce ni yawwa to anan idan muka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a karkashin wannan aya cikin suratul al-fath sai suke cewa da an kace yuridu an yubaddilu kalam Allah ko kalim Allah sun kace ita kalima ta abin nan da ta zo cikin abin nan yuriduna an yubaddilu kalima kalima Allah sun kace to shi kalim min haifu kauniha jam'an jam'i ce ko tunda kalim jam'i na kalimat shi ma kalimat jam'i na kalima da abin nan Allah ce la tabdila li kalimatillah kenan kalimat inda aka ce la tabdila li kalimatillah suratul yunus aya ta 64 kenan an samu mimma uqi a fihi tabdil gashi an ce tabdili ne sannan kuma an ce kalimat wanda shi kuma kalimat jam'i na kalima shi ma kalimu jam'i na kalima sanan sun kai tarayya shi ko kalam Allah كما إن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنقل لكم يوا تو سيمو جي قراء تو آية تقبل ودى أكوي توجيه القراءات إتتي آية تشابكوي أما بات فاستروا ما لم يسمعه دول سي أن هذا تدا وتو آية تشا شدة الله يقول للمخلفين من الأعراب كتيما وأن أكبر برسو ba su fita ba daga cikin arabu larabawan kawai kenan sattu da auna za a kira ku ila qaumin zuwa ga ɗansu mutane uli ba'sin shadidin masu tsananin karfin yaki malam misbahu to qatilunahum za ku yaƙe su aw yuslimuna ko su musulunta kenan biyu ne ko su musulunta ko a yaƙe su su larabawa ba a karɓar jizya gare su ahlul kitabi ake karɓar jizya an gane ko saboda mi saboda su ahlul kitabi akwai littafi tare da su in an karɓi jizya tana yi wa 'ya'yansu ko masu son gaskiya in sun rayu tare musulmi su karɓi gaskiya su kuma shirkan larabawa arna ne ba a karɓar jizya gare su Allah ce a yaƙi saboda nan ne kalbin musulunci in an ka bari ana karɓar jizya dukiya za su ba su daga baya su kaji su yaƙi musulunci ka ji hikima ka dibi rashin adalci na turawa da munafukan Allah da kahiran duniya na Allah larabawa a yaƙe su a kakkashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙi da ƴan uwan shi don ya tabbatar da addini dan ya kore Yahuda ko ya yaƙi Yahudawa kahin a kashe ba Yahudi guda ba larabawa da an kashe makka ba ai mutuwa yakin badar da yan biyan kai shi da yan makka da yan madina yakin uhud da yan makka da yan madina larabawa na duk sauran yankunan larabawa su ta'if su ina duk an kai yaki an kashe su sai ku ku ce qur'ani shi na yaki yakin yahuda shi na kiyar da yahuda ina zan ce yaki da yahuda ba wayar da tajiran na ashaddan nasi adawatan lil amal yahuda wallazina ashraku to ai Allah ya ce laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ibatu yatruna ayati llahi ana alladhi hum yusjudun aka yi ruwa ka ba to don to ko ka ce ana zagin yahudawa to Allah ce al'arabu a shaddu kufuran wani faƙa kuma larabawa ne ko da na ƙauye da dai ai larabawa ne to bai saba koyo ga ayat ba ba Allah ba zancen ba larabi shi kai ba ko baki Allah bai zargin halittar da yayi don saboda shi ya halitta amma na ana zancen aikin da kai da zuciyarka inna Allah ta'ala la yanzu ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin inda ma yanzu ila qulubikum wa amalikum hadisi ne gashi ya zo da riwayoyi daban-daban amma kawai sai wani katon kaddara shi kuma duk inda kaji qur'ani ya faɗi yahudu ba wai jinsin yahudawa ba aikin su aka banci amma don ku gane yadda suke can suna ta kasashen su suna ta bata addinin musulunci a san raddin da za a yi kan mutum ya zo da maka da wata magana Allah ce to fa in tuti'u in kun yi da'a yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai yawa mai kyau alaramma wa in ta tawallau in kun ka juya kun ka bada baya kama tawallaitum min qablu kamar yadda kun ka juya kun ka bada baya yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba yu'adhibukum kaka ce yu'adhibukum saboda jawabin abin da ne sharɗi an gane ko in tawall wato wa in ta tawallau yu'adhibukum yu'adhibukum jawabin sharɗi jawabin sharɗi ba a ce yu'adhibukum mutanen mu kuma da don masu karantawa to Allah dai shi gyara eh a koma makaranta akwai Qur'ani ga hannun malamai duk ilimi in ka koye shi ga waɗanda suka iya to sai ka samu naka rabu amma in ka sai kan nemi ɗan ranke ranke kira za ya koya maka hayaniya kai ma sai ka zan ɗan hayaniya ilimi ɗauka sai da aka yi ilimi sai ka san ƙa'idodin shi kafin ka kai inda kai ma za ka iya bincike da kanka to muku mutanen mu mutum son da yake yi shi zan mallami bai da ashetin wudu ha da ka fara neman kuɗi ka zan biloniya bai da ashetin wudu ha da ka fara aikin gwamnati son ka kai ka zan kai na a shugaban ma'aikata bai da ashetin wudu ha duk ba shi da bai da mu Afirka baya ba turai da kasashen turawa a aikin su sai kaji mutum ya shekara arba'in yana wani aiki sai da ya gane shi cike da waje sai shi fara bayani mu ko kwana arba'in da kake shiga sai ka zan kai na augan kowa eh ko wata arba'in ba kai ba ya za a yi muci nasara Allah ya sauka to sai Allah subhanahu wataala ce laysa alal a'ma harajun babu laifi akan makahu saboda bai gani an gane ko kenan ba a farlanta ba makahu zuwa wajen yaki ba duk da haka kuma su Abdullahi ibn Ibn Maktum sun taɓa tsaya wajen yaki wala alal a'raj harajun kuma shi ma gurgu an gane ko bai da laifi saboda bai da kafafun yanzu yaki wala alal marid haraj shi ma mara lafiya bai da bai da laifi Allah ya dauke mishi musulunci ya san uzuri mu ko sai mutum na son shi mu'amala da mutane bai musu uzuri shi yasa in baka karɓar uzurin mutane ba mu iya mu'amala da kai da an yi ɗaya da kai an ka gane baka karɓar uzuri to ba a sake yin ta biyu da kai sai mutane su yi ta kansu da ka ga mai kuɗi kuna harka arziki da shi kullum ana cin riba rana guda an ka samu asara yace bai yadda ba da zaran ka biya shi zaka rika sake mu'amala saboda rayuwa ta gari samu ta gari shi duk mutumin da bai yarda wata rana ya samu bai wata rana shi rasa wannan ba mutum bane Allah kai wani mai kyau Allah ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya wa Allah da'a da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudkhiluhu jannatin nan yudkhiluhu an gane ko eh imamu nafi da imam ibn amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani sun karanta nudkhiluhu kenan nudkhiluhu musu Allah za mu shigar da shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda qurmu su gudana karkashin ta wa man yatawalla ba a ce wa man yatawalla ba an yi hasbikin harful illa domin al-fi'l abin da fi'l sharti wa man yatawalla duk wanda ya juya ya bada baya nu'azzibuhu azaban alima za mu mishi azaba azaba mai radadi wannan ita ce qira'ata nafi' al-madani da abu ja'far al-madani sun zan al-madaniyani da abdullahi ibn amir da nunu sun ka karanta nudkhilhu jannatin nu'adhibuhu azaban alima sauran qurra sun karanta yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar yu'adhibuhu azaban alima sai zaman to nan da an ka ce yudkhilhu uslubul ghairi da ba an ce man yuti illaha kenan yudkhilhu allah yu'adhibuhu azaban aliman ay yu'adhibuhu allah sai zaman to uslubul ghairi da an ka tafi da shi shi ko nu'adhibuhu sai da wato uslubi na al-khitab ne kina an tashi daga uslubul ghaibi zuwa uslubul khitab domin ana bada waman yuti illaha bai mace waman yuti ina ba sai ce nudkhilhu a qira'ata su na ka da Abu Ja'far ibn Amir nu'adhibhu shi malam bai ce abinda baki nan nu'adhibhu za mu yi shi azaba azaban alima azaba mai radadi na azaban wa Allah rabba ijmali akwai karkashin ta ya ne za a yi musu azaba mai radadi cikin Qur'ani ayoyi daban-daban sun faɗi yadda aka faɗi sai ka tattaro su na baka ka'ida to wannan aya akwai mai kama da ita laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum can cikin suratu an-nur yawwa dan alarma wai hada qur'ani kai hatta raga kazo kana cikin suratul fath ka fada cikin nuru ko cikin nuru ka fado cikin suratul abinga masu rike qur'ani nan ana kiyamul lil suna nan wani ma sai ya siyo sabon qur'ani wanda adda fadi billahi alladhi shi bude shi shi kawo zarko da kitar shi watsa waɗannan madubban da masu ƙara gari malamin su bawo gilas da ka canza wani harafi dama shi har da ƙari ya iya mai fat ya tashi da kai a Allah ya kyauta to eh bari mu je abinda aya ta gaba ita ce aya ta 24 yawwa hmm haka ne aya ta 24 Allah ce to wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum an gane ko قراءة قالون راوي نافع ده أبو أمر ابن العلاء البصري ده إمام الكسائي الكوفي ده إمام أبو جعفر المدني سون كرنتا وهو تو ده وهو ده وهو دم أنا أقول ده أقول مسبام ما ده بده تنزع ما اختلاف اللهجات واللغات Allah shine wanda allazi shi kadai ne nan an kawo allazi yufidu al-hasr saboda ko an cire shi ma'anar tana iya tafiya kaffa aydiyahum Allah ne ya kame aydiyahum hannayensu su kafirai ankum daga gare ku kenan daga barin ko inji malaman zauri domin tufidul mujawaza wa aydiyakum kuma Allah ya kame hannayenku ko anhum daga gare su bi batni makkata a wani wuri na wahid aka ce ba batni makkata ba ciki na aga makka ba eh wanda taka dauka tu rahi aka nushi min ba da an afwarakum alaihim bayan Allah afwarakum ya ba ku iko in an ce zafara ya damki abu afwarahu ya ba shi ikon da mukatai lokacin da za a yi su kayan ayi sulhul hudaybiya ne ake ba da labari waɗansu ina ganin ko mutum tawari ne in ka diba cikin kutubu sira ko saba'in ne sun kaso su kama mummunai haji sai an ka gane su tak sai an ka damke su to Allah ya sabu su kashe musulmi ko kuma musulmi su kashe su ba to sakin su ya taimaka an ka samu an kai sulhu tunda ya an kare da su yaki da za a yi in ka raga kaga sai a raga maka amma in ka iya cin mutunci wallahi ka shirya bala'i da tsatahi eh dan dama in kai an ka san ka kai dan cin mutunci na to duk kowa na da cikin ka na wata tara ai he kadai na za a yi a yau ka garu in kuma kana da ragowa to ko an so ai maka ci mutunci Allah zai kawo dan su kare ka an gane ko wa kana Allah Allah ya kasance bi ma ta'amaluna game da abin da kuke aikatawa basiran Allah mai gani na ko ko basiran Allah masani na daga basira ne imamu abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta wa kana Allah bima ya'maluna Allah ya kasance game da abin da suke aikatawa kenan bima ya'maluna sai shi koma zuwa ga wa shi koma zuwa ga kafirai waɗanda sun ka kawo hari bima ta'maluna kuma ku mu'minai an gane ko yawwa in ka diba cikin a cikin tawjihul qira'atil ashr bil qur'an a safha ta abin nan 269 an gane ko sai sun kace to ita qira'a wa kana Allahu bima ya'maluna qira'ata Abu Amr an yi tawjihi da humul ladina kafaru kaga hum suni kenan bima ya'maluna game da abin da suke aikatawa kaje ko ga kahire alaran makarara shi ko qira'a wa kana Allahu bima ta'maluna basira an hankalta ba an ce wa huwal ladhi kaffa aydiya hum an kum kum kum kum minnai wa aydiya kum kum kum kum minnai to wa kana Allahu bima ta'maluna antum almu'minuna a alƙur'anance ai Allah Allah ke muna mai kyau to aya ta gaba wadda za mu ɗauka ce ta ƙarshe wajen abin da taujihul qira'at wato ita ce aya ta abin nan aya ta 29 mun gane ko yawwa eh abin nan a'a kafin aya ta abin da za mu ɗauki aya ta ashirin da shidda mun kace ko? eh da tara a a to sai mun koma tara shidda afuwa eh kadiba cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 817 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce id ja'ala alladhina kafaru lokacin da kafirai sun kasanya fi qulubihim an gane ko a cikin zukatansu alhamiyata jiji da kai daga hamiya na abu yayi zahi ka san in mutum na jiji da kai sai zuciya ta kamar ta hasara ta kai shi na jin shi ya isa hanana ake kiran shi hamiyatal jahiliya wato hanana ta jahilci jin kai na jahilci da kaga mutum na ganin ya kowa ai da nan ya zan jahili tunda ana samun kaso guda wanda zai makulli ka suke to kaga an ga kai kowa ko ba ganin bane yanzu idan su Donald Trump suna ganin sun hi kowa a duniya shi ko yaro nan dan koriya kim jong un ya ce mu donald donald trump gakka kawo sojojin america ga in kawo sojojin kasata a samu cikin keji a buga a ga wanda zai hita a gani donald trump bai da wannan ya dai yaso alabi a jihar makami da nesa a gani ko to habiyatul jahiliya shi yasa da kaga mutun na jiji da kai alamun jahilci ne duniya duk abin da ka taka akwai da ya yi ka taka shi duk abin da kaka ji wani ya yi ka ji dai duniya kaga mutane sun baka su lahiya ko ba ka nan bane don kana kallon wani biri na yana kallon ka banana kana kallon wani dusta ka gane ko kana kallon wani saniya shi na kallon ka dusta malam mutuwahu saniya ita samu dusta bi ta kai eh biri ya samu banana bi shi ke mata ayaba a to an gane ko to idan muka riba cikin alqira'atu asrwa fi tafsir wal ahkam asfa ta 820 da ina ganin da bakwai ko abin nan ɗari takwas da sha bakwai da ke son da ce ba da sha bakwai na saboda wani bi kasan abubuwan sai ka teka haɗi sai da baya ka gane abin nan da sha bakwai na da Allah ce idda Allah ya zika furufi ƙurbi mul hamiyata hamiyatal jahiliya ƙira'a abin nan ta jamhur hamiyatal jahiliya an gane ko sai ce mi sai ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina an gane ko to anan sai hamiyatul jahiliya akwai qira'a shadda walau hamitum kama hamu la fasada almasjidul haram da kuma kun yi zafi kamar yadda suka yi zafi ma'ana kun ka dauki irin jiji da kai na jahiliya da masallaci mai alfarma ya lalace ina fata an fahimce ni to kaga ga qira'a tana matsayin qira'a shadda tana matsayin tafsiri kenan ina fata an fahimce ni yawwa sai Allah ce mi fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da natsuwar shi akan manzon sa wa alal mu'mini kuma saukar da ita akan mu'minai wa alzamahum kalimata taqwa Allah lazimta musu kalima ta taqwa ita ce kalimar shahada in ji malamai wadan su malamai wa kanu sun kasance a haqqa biha su sun kai cancanta da kalimar shahada wa ahliha kuma su ne ni su ne ma'abutanta dan kahiri ko ya ce la ilaha illallah bai ba tunda warware ta shi kai ka karanta waqidul islam na Muhammad bin Abdul Wahab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da nawaqidul iman ko na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da kuma doktora da an rubuta kasar Saudiya Dr. Abdul Latif nawaqidul Islam kuma ka karanta babin ridda a cikin muktasar khalil an gani ko to ni na baka misalai dan nan nayi gaba da rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani daga dukkan komai kuma kana walam yazal inji mallaman zauri bai gushi ba kuma haka magana take Allah ce to laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq tabbat Allah ya gaskatar da annabin shi ru'ya abinda ya gani an gane ko bil haqqi da gaskiya an gane ko ru'ya wadanda sun kace abinda kake da ru'ya abinda ka gani cikin mafarki amma ar-ru'yatu in an kawo ta umci ne abinda ni ka gani da ido amma zance mafi inganci ru'ya ko da tana da alif a tana irin ruwan abin da ka gani da idonka shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arinaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratal mal'unata fil Qur'an wadanda kaga abuwa manzo Allah ya gane su da ido a zahiri lokacin Isra'i da Mi'raj to Allah ce la tadkhulunna al-masjid al-harama wallahi tabbat za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya so aminina ko kuna masu aminci muhalliqina ru'usakum kuna masu kun yi aski kenan ko aske kawunanku wa muqassirina kuma kun abin nan kun yi soyayye ba ku aske gaba ɗaya ba daga kasara ya gajarta la ta khafuna amma ba ku jin tsoro shi yasa an kai aikin umra ko haji abinda an kai su mutun shine shi aski amma in kai sosai babu laifi qala rawaiti aisha sa annabi kaji da ya addu'a yace allahumma ghfir lil muhallikina allahumma ghfir lil muhallikina allahumma ghfir lil muhallikina sai wadanda sun kai sosai sun kace ah to annabi mun ji kai musu addu'a sai ce allah su ku allahumma ghfir lil muqassimin su ma sai an kai musu guda Allah ce to fa alima ma lam ta'lamu sai Allah ya Allah ya san abin da baku sani ba shi yasa in kaga hukuncin Allah ka bi kawai don Allah ya san abin da baka sani ba likita da yace baka sha magani kaza ai ba sai ka zo ka tambaye shi likita don bi kace in sa magani kaza ba su waɗanda sun kai maganin baka sha ban shan magani sai kun faɗa min da mi da mi kun kada kun kai shi in haka nan da sai ka mutu fa alima ma lam ta'lamu sai Allah ce Allah ya san ya san abin da ba ku sani ba fa ja'ala min duni dalika fathan qariba sai Allah sanya wani fathu na kusa wannan ya nuna kenan cewa shine ake nuna inna fatahna laka fathan mubina ba fathu makka ba sai sun ka tai sai sun ka samu wadansu wurare sun kai abin nan sun ka same su ina ganin fathu khaybar ne an kai ko in ban manta ba don haka in ka ji malamai sun ce ba fathu makka ake nuni ba shikenan ko ko ka ce inna fatahna laka fathan mubina mun yi maka fathu fathan sai zaman to na kira ce littarwi duk budi an yi maka shi ba shi kenan ba tun da duk buɗin da za a yi wa zai yi shi Allah na zai yi shi sai ka ba mutane lahiya an gane ko sai Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shine turo manzon shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya an gane ko li yuzhirahu ala ad-din kullihi don saboda Allah ya fifita shi akan kowane addini ya bashi iko ya bashi galaba akan kowane addini na ƙarya wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto mai shaida ko bai isa ba mutanen mu in mu ce zalunci ka ce Allah ya isa sai ce in bai isa ba na yau hokka wai ka ji hujja kai a nan can amana kai an ka ce Allah ya isa eh ba cewa an kai Allah ya isa wajen aihuwa kana gane kurin ka kuma da Allah ya waiwayu ka da kai da wanda ya dirbe bagin jikuna cewa amanan mutane ko a garmani wani su eh da Allah ya waiwayo su ai za su yi bayani idan muka duba cikin littafin al-qira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam an gane ko in ka diba abin nan sun yi istishari ne da wannan aya ba taujihi ne sun kai ba a safha ta 580 an gari ko da kuma safha ta 581 kan taujihin kira'a da ta zo cikin suratul ibrahim al-muhimmu libo malam iswahu mai harda al-qur'ani huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida a cikin suratul fath huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna cikin suratul astauba da kuma suratul saffi an gane ko sai dai cikin suratul saffi cikin suratul tauba yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim cikin suratu saffi yutfi'u an gane ko tauba an nan kuma lamun yuridu an yusri umur Allah afwahi wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu can kuma wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu a sabanin qira'at walau karihal kafiruna walau karihal kafiruna huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida cikin suratul fath walau karihal mushrikuna cikin suratul tawba walau karihal mushrikuna cikin suratul saff walau karihal mushrikuna ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbari war ruhbani ayat da ta zo baya cikin suratul tawba walau karihal mushrikuna ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijatin tunjikum min azabin alim cikin suratul saff ana zama mai harin ƙur'ani mun gani kawo eh wallahu ta'ala ala Allahumma amin sai Allah ce ni Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne wannan shine malamai suke cewa in suna ya zamanto na ma- al- alam ne jamid tunda alam ya ya tashi daga ba'anaci ya koma jamidi an san wanda ake nufi da shi to bai da mafhumul mukhalafa mafhumul laqab ake kiran shi don in kace wanda Muha- ba Muhammadu ba manzo bane ai wannan kafirci ne an gane ko shi suna jamidi ko irin su alam ana mishi mafhumul mukhalafa idza uwila bi mushtaqqin na ga muku shi can cikin suratul nur inda an kace fi buyutin adina Allahu an turfa wa yadhkura fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal a qira'atu jamhur ko yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal an gane ko ita ce qira'ata Abdullah ibn Amir da kuma Shu'ba yusabbahu to an kace rijalu wannan su malamin sun to wannan yake nuna maza su ne an wajibi su je masallaci to amma sai an kace mafhumul laqabi na sai an kace a ana aiki da shi idza uwila bi mushtaqin domin ar-rajulu laysa bi awra wal mar'atu awra wallazina ma'ahu Allah ya ce wanda suke tare da shi na ana rahin tare da shi cikin imani ba ba cikin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suna tare da manzon Allah ba ba su aka yi ba eh ashidda'u 'alal kuffari masu tsari daga kafirai ruhama'u bainahum masu tauhid tsakanin su yanzu ko kasashen musulmi masu tausayi na ga kafirai masu tsanani na tsakankanin su ko musulmi haka suke zai ga mutum yana girma kafiri je da yake yin musulmi ina masa ina mahoriyar ni tarahum ruk'an sujjadan Allah ce kana ganin su ruk'an masu ruku'i dan ini na raki'u sujjadan masu yawan sujjada sajidi ne kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ko suna neman falalan Allah da ridwanan imamu shu'ba ya karanta ridwanan duk dai ma'anar shi daya suna neman yarda Allah an gane ko yawwa amma in ka diba can cikin suratul ma'ida malam misbahu an gane ko eh, wala amin albayt alharam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana can min rabbihim rawa malam misbahu eh a cikin suratu al abin nan cikin suratul ma'ida eh, a aya ta biyu kenan an gane ko yawwa yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana nan ko yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana sai Allah ce ni simahum eh alama su kenan ko yawa ba su karanta da imanin su ce simahum ko min wuju fi simahum fi wujuhim min athar sujud ko suna da abin nan eh daga alamar sajada nan ba alamin ka ta goga kanka ba sai wannan kallon ya hito shi wannan kallon halitta ne wani ko yana gogawa abin da ya hitowa shi yasa yanzu faransa kwanakin baya sun kace duk mai wannan alama dan bakin nan a rinka binciken shi jami'an tsaro na leƙen asiri su rinka bibiyar shi wai alamar musulunci kenan kaji maciyata banda wannan akwai wasu haske duk mai sallah a sallah ya yi ta yadda Allah ya ce cikin lokaci saka shi Allah ya samu fuska ta haske shi ne aka ce ma annuri annurin nan nuru na wai suka ce ma annuri eh sai Allah ya ce to zalika masaluhum fit tawrati wannan shine misalin su a cikin at-taura ko wa masaluhum fil injili kuma shine misalin su a cikin injila in ka dauki alwawu wawul atfi in ka dauki alwawu wawul istinafi kenan wancan na farko shine misalin su a cikin at-taura wa masaluhum fil injili to shi kuma misalin su gashi misalin su cikin injila wasali ko mun fahimta ba ko ya zamanto duka waɗanda misallan an waɗe cikin attaura an waɗe cikin injila ko ya zamanto a wancan na farko shine a cikin attaura wanda rabi shine a cikin injila dalilin kuma saboda wawu in ka dauke ta wawul asli an gaba wawul istinafi kuma kaga ashe wawun ta yi tasiri wajen tafsirin qur'ani babu ruwa da sai ce mi ka zar'in misalin su ka zar'in kamar tsiruni akhraja wanda ya fitar da shata'ahu shata shata an yi kalkala malam misbahu ya fitar da shata'ahu tsiron su kenan imamu ibnu kathir al-makki da abdullahi ibn zakawada ya sun karanta shata'ahu shata'ahu an yi mata fataha duk gudana da shata'ahu da shata'ahu duk ma'anar su daya ya fitar da kenan hirtsinsa inji waɗansu malamai an gane ko mun gane malamin isbahu akhraja shaqahu ya fitar da wato wannan abin nan nashi an gane ko ana iya cewa ashfa az-zar'u ay akhraja firaqahu ya fitar da ƴaƴan shi wa huwa sumbul shine zangarku ya fitar da zangarkun shi an gane ko to fa azarahu malamin isbahu azarahu ya karfafa shi an gane ko eh abdullahi ibn zakwan rawina Abdullahi ibn Amir ya karanta fa azarahu sai ya karfafa shi azarahu daga fa'alahu na azarahu kuma daga fa'alahu na ya karfafa shi ina fata an fahimce ni fastaghlaza sai yayi kenan shi wannan abin azarahu wani ne wani da karfafa wani zangar ne ta karfafa ta karfafa abin da take yake dauke da ita ko ita na ya karfafa shi an gani to shaqqa waɗansu sun fassara shi kamar sassa sassa in sun ka taho sun ka ƙara girma shi ma suna ƙara mishi girma wasu kuma suna nufin a'a nan shaqqahu ana nufin waɗansu sassa ne yake fitarwa daga gefensa fa azarahu sai suka karfafa shi fastaghlaba sai yayi kabri fastawa ala suqihi sai ya daidaita akan mi akan korinsa ko kwabri wasu ce kwabri wasu ce kauri kana wata cewa kauri ko to suqihi kenan daga sako na kenan suqihi na fata an fahimce ni as-suq jam'i ne as-saqu imam qumbul wanda rawi ne na abin nan rawi ne na ibn kathir ya karanta ala suqihi yayi mata alhamza to da suqihi da suqihi duk dai ma'anar shi mallum musawu alhamza wasu laraba da suke kawo ta a wannan wuri sai yadda dai ta akan sanyun sa to ne ba mu ce kahahun sa ko qabli mu ce sanyun sa yu'jibu zurra'a Allah ce yana burge az-zurra'a masu ni masu noma tunda in abin noma hito ai daɗi kaka ji ko kamar ɗan kasuwa na in yadda bi shagon shi ya gabas kaya sun cika bango na gabas ya cika na yamma ya cika na kudu ya cika na arewa ya cika sai ga sa an siyo mai galasa yana sha yana jin daɗi shi na dariya shi na kallon wanga don nauna Allah ya sadaka to me yasa Allah haka li yaghidha bihim al-kuffar dan Allah ya bakanta makafirai da rai an gane ko da wannan ne imamu malik ya kafa cewa cewa aqida ta shi'anci in shi a wanda ke shi'anci akan shi'anci sun san ƙarya ne ta waɗannan kafirai ne don Allah ya nuna sahabbai ya karfafa su ne ya zai mulku kufar dan ya bakanta ba kafirai ne to su ko in shi suna kiyaye da su sai dai waɗanda suke yi akan jahilci malamai sun kace na amruhum ila Allah amma don da yake yi akan ya sani to shi wannan babu shakka kafirta shi an gane ko kuma shi yasa imamu malik ya fatawa yace su ƴan shi'a ba su da cikin fai'i da Allah ya zancen fai'i ma afa Allah wa rasul yace ba su da rabu domin yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kenan fai'in nan ma afa Allah ala rasulihi falillahi wa rasuli ko wa lidil qurba wa lil tamil masakin ko to sannan kuma sai ce mi wallazina ja'u min ba'dihim za a bada fai'i ga wadancan kuma za a bada wallazina ja'u min ba'dihim to allazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman suna ta Allah ka gafarta mu da wadanda sun gabace mu su ko in shi a suna ci ne musu idan ba su da rabu cikin fai'i in ji imamu malik kamani ba imamu darul hijira imamu darul hijira an gane ko sai Allah ce to mi wa'ada Allah to in anka ce li yazidu bihimul kuffar dan Allah ya bakanta maka kafirai da rai ya karfafa su to dan kuma shi ne shi faranta mu mu'minne da rai shi yasa duk mu'min yana fatan ya ga musulmi da musulunci sun ci nasara eh wa'ada Allah alladhina amanu Allah yayi alqawli wa amilus salihati kuma sun ka aikata aiki nagari minhum dan shi a ce to kai kaje an ce duk sahabbai kuma na Allah ya ce minhum wasu daga cikin su an gane ko maghfiratan Allah ya musu alƙawarin gafara wa ajran da lada aziman mai girma kariba cikin an wannan ayat akwai bayani kanta a cikin alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 152 ko da bai kawo tujihul qira'at ba ya kawo bayani mai alaka da wannan ayat amma ala ayyati hal na abin nake son mu dan ce shine cewa yan shi'a kullun sai sun yi kokari su kawo shubha su sahabbai game da rayuwarsu akwai ka'ida guda uku malamin su ka rike in kan rike su duk dan shi da zaka tattauna da shi a duniya ka samu ka'ida munafukai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su mu'minne ne a zahiri amma kafirai ne a batini shi yasa duk abin da munafukai zon kai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafukai ne waɗannan an gane ko kenan tana yiwa wani wanda yan shi'a suka ce ma sahabi munafiki ne ba sahabi bane na biyu wasu abubuwa da an ka danganta zuwa ga sahabbai ƙarya ake yi musu tunda an kai ma Allah ƙarya subhanahu wata'ala an kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ba ai ma ƙarya duniya biyu kenan na uku yana yiwa sun yi kuskure na ko Allah ce ya yafi musu to me kake so to sai su zo su a'a ai an ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyanu ko fata tabbatu a kira ta hamdu da kisa ito ai fasikon an kace kuma sahabi ne sai an kace a wannan fisko din ai a wancan lokaci sun yi ta yin sako Allah ya yi ya gafarta musu dan ya ce yahlifuna lakum litardu arhum fa in tardu arhum fa inna Allah la yarda an alqawmi alfasiqin ko ko ce ai Hatib bin Abi Balta'a ai ya dauke usika ya bayar Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi aduwwakum awliya akwai haka nan bane sai an kace asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaytum minhum wadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta musu to sai dan shi ajo ce a'a to ai an ce wa Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum an kace ku sashen su sai a ce kai da barkace min ma'ana nawa gare ta mallamin surafu tana ɗaukan ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai suna kai ma'ana goma sha biyar ka take diba sun furuful ma'ani zan baka misalin wani littafi don furuful ma'ani littafai ne sun ka tattauna akan haru ma'ana harufan larabci akwai mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari to ka take ka dauke shi ka duba ka gani min ma'ana nawa gare ta akwai wani da ya rubuta masters a jami'a ta kulliyatu da'wa al-islamiyya a kasar libya huruful jarri wa dalalatuha na manta sunan shi min mallamin surafu ma'ana ta kai goma sha biyar da ta ɗauka kaga min mallamin surafu tana zakkuwa kana jira da kyau littabi'id ba wancan littabi'id ba da dalun san tabi'id da dalun tana nuna nisantawa tabi'id nuna sashen abu Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sace mi minhum man kallama Allah minhum sashen su ka ganin min limi littabi'id sannan min mallam misbahu tana zakkuwa kana jira lilfasli ko ta at-tamyizi an rabe abubuwa shine fasl wa tamyizi wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana rarrabe su min tana idza kuwalil badaliya malam isbahu madadi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah kana jina ko sannan min tana idza kuwalil tida'il ghaya zamaniya lokacin da zamani zai fara sai a kawo min ko mu ce lokaci Allah ce la masjidun usita ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida awwal yawmin sannan min tana iya kuwa libtida ila ghaya al makaniya mar misbahu subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa kenan ibtida al masjid al haram malam misbahu sannan min tana iya zakkuwa malam misbahu litta'kidi ta'kidi kamar ta zo ta'kidin mubtada ko ta zo ta'kidin khabar a ko ta zo ta'kidin mubtada ko ta zo ta akidin fa'il ko ta zo ta akidin maf'uli kaga ce malakum min ilahin ghairuhu kaga asalin ce malakum ilahun ghairuhu na sai ta yi ta akidin mubtada sannan tana da kwali ta akidin fa'il an ta qulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin ay ta an ta qulu ma ja'ana bashirun wala nadir an gane ko sannan Allah ce ma wa ma yadurrunaka min shay'in ai asalin ce wa ma yadurrunaka shay'an na sai an ka ƙara min ta'kidi لتخرجه لتخرجه من من الظهور الى في العموم على التنصيص في العموم من قال لكم قال مثله سنن من تنقوا بمعنى على ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا سنن من wasu malamai suka ce tanakuwa bima'ana fi an gane ko wato am ittakhadhu alihatan min al-ard sun kace ai fil ard tun da kuma kansu cikin kasa ne suke wannan su malamai sun faɗi wannan to mallam misbahu kajiya min min min min duk tana ɗaukar wannan to banda wannan kuma mallam misbahu min tana zakkuwa li bayanin jinsi ta nuna jinsin abu kana jina kamar inda Allah ya ce fashtani burrijisa min al awsani bi afsani burrijisa ku nisanci kazamta min al awsani eh daga gumaka to yanzu ni gumki halatta na bauta mai gumakan ake nufi hiyal awsani an ji da malamin su baku kajin min min min min min min min ba shaci faɗi na muka yi ba ma'anonin da ka ɗauka a larabci goma sha biyar inji waɗansu waɗansu sun ka rage wasu sun ka ce min tana rakwar ma'ana inda innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an sun ka ce inda Allah shay'an wasu malamai sun ka faɗi wannan to ni ban ce dole sai ka karɓa ba ni babu wala na dai faɗa maka to a wajen nan min li bayanil jinsi ta a wajen ahli sunna wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum an gane ko a wajen dan shi'a tabi'idiyya ce sai shi ce sashen su kenan ya kafirtar da sahabbai sai ya bar mutum uku ko wata riwaya shi kara shi zan su zan hudu wata riwaya zan biyar wata riwaya zan shidda wanda ta yi wa ta ce bakwai duk sauran sahabban duk ya kafirta su to me dalilin mu don Allah ya ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'u bi ihsan sai radiyallahu anhum sannan kuma yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai ce mi wa kullun wa'ada Allahu rusula habbayin fatu makkah kuma ka haifatu maka ce laqad radiyallahu anil mu'minina duk Allah ce ya yarda da su kuma ce ya musu talan aljanna wa kullun wa'ada Allahu husna can kuma ce wa a'adda lahum jannatin dan shi a je rasa yadda zai yi ga ayi sai ce a akwai wani abu suna ne albada'u kaga ana son wai annasku na su kawo albada'u nasku a shaye hukuncin wata aya ku to ai shi Allah ya san maslahar hukuncin za ta kare a lokacin za ta kare sai shaye hukuncin ko ba kana bane amma shi albada'u turu ilmin jadidin na wani ilimi na sabo zai zo ma Allah wanda bai zo ma Allah ba wai dan Allah ya musu alƙawarin aljanna adda lahum jannatin wa kullu wa'ada lahu husna wai Allah bai bayyana gare shi ba daga baya bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wayi ya karasa bukatun nan ya bayyana ga Allah sun kafirta sannan sun ka tautar jahannama wannan akida ta yi ne Allah kai mana tsari to yan uwa da suratul fatih ta zo karshe ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama turi dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh